إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjid Imam Bukhari a nan anguwar Sonisi domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na Kitabut Tauhid a majalisin mu mai taken tauhidi shine asali na addini yau muna sha bakwai ga watan ga watan zulqa'da hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya a 2026 wannan shine darasinmu na 11 a cikin babu ma ja'a fi tatayyuri babin da ya zo game da bayanin at-tatayyur me ake cema at-tatayyur shine canfi abinda ake cema canfi shine ka kudurta faruwar wani abu zai iya sabbaba wani abu sunan shi ya samo asali ne daga wani abu da laraba suke yi na idan suka hutu za su je balaguro ko kuma za su je neman kuɗi idan suka tada me yake da suna da ake ce mishi tsuntsaye ana gan da kyau kuma ba kowace da tsuntsawa ba sai wasu tsuntsaye na musamman da an tada wannan tsuntsayen idan suka yi gabas to sai a ce akwai alkhairi balaguran idan suka yi yamma sai a ce babu alkhairi sai a fasa tahiya to wannan shine at-tatayyur a asali amma istilahan dukkanin wani abu dai da zai yi tasiri a wajen yinka da barinka to ana ce masa at-tatayyur ana ce masa canfi akwai misallan samu anan wajejenmu daga cikin misallan shine ka auri wata mata sai ka ga sai a yi daidai da ka samu kariyar arziki sai a ce wannan matar farar kawa ke gare ta mai farar kawa to wannan duka canfi ne ko kuma ka shi hannunka na kaikai ka ce ka yau zan samu kuɗi ko ka ji ijiya kana motsawa ka ce a yau sai na ga wani wanda ban taɓa gani ba ko kuma wani wanda nake so in gani duka wannan ana ce mishi a tatayyur ana ce mishi canfi to wannan canfi shirka ne abin da ya sa ya zama to shirka kuma don kasancewarsa ya ta'allaka da gaibi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksubu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut yana daga cikin abu wanda yake Allah kawai ke da sanin sa shine abin da zai same ka idan ka ce wani abu in ya faru kaza zai samu to wannan alama ce ta canfi kuma shirka ne malam ya kawo ayoyi da hadisai wanda suke nuna haramcin canfi da kuma kasancewar shirka aya ta farko wa qaulillahi ta'ala da kuma fadin Allah madaukaki ala innama ta'irukum ala innama ta'iruhum indallah ku saurara lallai canfin su inda Allah yana a wajen Allah walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai mafi yawan su sani ba ma'anar wannan ayar shine dukkanin abin da za ku canfawa in ba da izinin Allah ba to ba zai kasance ba ga Allah ya kamata ku dogara kada ku yi canfi wa qawlihi da kuma fadin sa qalu ta'irukum ma'akum suka ce musu canfin ku yana tare da ku a in zukirtum idan dai har kun ji wa'azin da muke muku bal antum qaumun musrifun sai dai ku mutane ne masu ƙetare iyaka wannan wasu daga cikin a mutanen da suka gabata ne suka ce ma annabawansu mun yi canfi mun ga cewa zakko ku sharri ne ba alkhairi ba to shine sai suka ce musu canfin ku yana tare da ku ma'ana abinda kuka yi canfi to wannan ba daidai ba ne domin Allah maɗaukakin sarki shi ya san abin da yake daidai وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى باب عدوى أبن أكي تما عدوى شيني وني يتلها ما وني تشوتا شيني معنى لا عدوى أي باب وندي إسا يتلها ما وني تشوتا ولا طيرة كما باب تنفي ma'ana canfi baya tasiri in ba da izinin Allah ba wala hama kuma babu hama hama sunan meke da suna wata tsuntsuwa ce kamar mujiya wadda idan mutum ya hoto ya yi ido biyu da ita sai ce to fita babu alkhairi sai koma gida da mutum ya hoto ya yi ido biyu da mujiya sai ce ka yi wa ga fita babu alkhairi ko ina za shi ko sai ya koma gida kina an yi canfi shi ne manzo Allah ya ce to wannan shi ma babu shi baya tasiri wala safar haka kun babu safar safar ɗaya ne daga cikin watanni na musulunci muharram sai safar to sun kasance wata na safar suna canfi da cewa wata ne na sharri to shi yasa duk wani abu na alkhairi in suna so su yi ba sa fara shi a cikin safar ba a aure a watan safar domin aure alkhairi ne ba a fara kasuwanci a cikin watan safar domin sharri domin alkhairi ne ba sa so su ayi su samu aihuwa a cikin watan safar don suna ganin sharri to shine Allah ya ce manzo Allah ya ce musu wala safar shi ma wannan duka baya tasiri akhrajahu bukhari da muslim suka rawaito sa zada muslim muslim ya kara wala nau'a kuma babu nau' nau' shi shine at-tanjim ilimin tauraro mana akwai ta tauraruwa da sun ga ta hutu ko ta hutu bangare kaza sai a ce to akwai sharri wala huwal haka kuma babu huwal shi kuma huwal wani aljani ne suke ce ma mai yake da suna mai ɓadda mutane ma'ana a itikadin su idan mutum yana tahiya sai ya ɓace sai a ce to huwal ne ya ɓadda shi ana gane da kyau ko aljani ne ya ɓadda shi ina tsammanin a da har ma a wajejen nan a wajejen hausawa suna da wannan sai a ce dan batau suke ce mishi ko menene la yazana ko a'a shi wannan sihiri ne shi kuma wannan ba sihiri bane shi kurciya ma aka ce mishi ba la yazana ba shi la yazana na kaman kabace ko a inda shi kuma kurciya shine ma'ana kabar gari eh kabar gari ko kuma ka kizu ka komowa garin ko ka rasa ina ma garin yake duk kurciya ne to shi guwal suna ikirarin cewa akwai wani aljani mai ɓadda mutane a cikin hanya walahuma an anasin akwai gare su daga anas ma'ana bukhari da muslim qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tirata babu wanda ya isa ya ɗauha ma wani wata cuta wala tira kuma babu canfi wa yu'jibuni alfa'lu sai dai abin da yake birge ni shine alfa'al qalu suka ce wa mal fa'al menene al fa'al qala yace al kalimatu tayyiba shine kalima mai kyau ma'ana ba a so mutun yayi tanfi yace in kaza ya samu to kaza ne abinda ake so shine dai kai fata misali ka ji hannunka na kaikai kada ka ce yau kudi zan samu sai ka ce a Allah ya sa dai kudi zan samu da hannun na yake mini kaikai an gane alfa'al amma da ka ce kai tun da hannuna ke mini kai kai kuɗi zan samu wannan zai ce muku ni ga nawa ne ba shi ba mafi yawanci in ji hannuna na kaikai musamman na dama ana gane da kyau ko to sawa nake yi a farko dai cewa nake kai kuɗi zan samu ana gane da kyau ko kuma ina samu to amma daga baya da muka yi karatu mun kuskure ne sai mu ce to yau hannuna kaikai amma dai to Allah ya sa wani abu za a samu kuma sai a samu in na ji igiya ta na mini marmaɗi a da sai in ce wani zan gani wanda ban taɓa gani ba ko kuma wanda nake so in gani kuma sai ya faru amma da na gane kuskure ne sai in ce ka to Allah ka sa wanda zan gani alkhairi ne ana gane da kyau ko kuma haka nake haka haka da na ji ijiya na kaikayin nayi wannan kuma sai in gani to a takaice dai ko da kaga abin yana tasiri kada ka yanke hukunci da kaga wani abu kace ka saje ba wani misali mutum ne yake magana sai ta mune halshe sai ce ana ta ana gigara shi wannan duka canfi ne wai da mutum ya ta mune halshe sai a ce gigara shi ake yi bai dace ba sai dai ka ce to Allah ya sa dai ba gigara ta ake ba kenan dai a takaice abinda ake so shine guri ka yi guri mai kyau ko kuma ka faɗi magana mai kyau lokacin da wani abu ya zo irin abin da kake iya tsammanin wani abu ne zai amma kada ka yanke kasa an ka ce ka zane jawaru domin haka iddi'a'in sanin gaibi ne wali abi dawuda ga imamu abi dawud bi sanadin sahihin da sanadi mai inganci an ukbata ibn amir qala ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال an ambaci canfi a wajen ma'aikin Allah sai yace ahsanuha alfa'lu abin da yake dacewa shine mutum dai yi gurin alkhairi ya faɗi kalma mai kyau dai wala tarudda musliman ana gani da kyau ku kada ta hana musulmi ma'ana kada canfi ya hana musulmi wani abu fa'iza ra'a misali akwai canfin da ake a da sai a ce laraba ranar samu ko mutum za a sa makaranta sai a ce sirar laraba a sashi ana gani da kyau ku a lokacin hakan mun sha makarantun ne daban-daban da muka shayi mafi yawanci in za a kai musu a ce sirar laraba lokacin na fara koyawa ina karami sosai idan za a kawo yaro sai ran laraba dama laraba ranar kawo yara ce sauran ranakun ba a kawo su har fara karatu mawai littahi in za ka fara ka fara shirin laraba duka wannan canfi ne ana gane da kyau ko duka wannan canfi ne kinan wala taruddu musliman kada ka bari canfi ya hana kai wani abu misali za ka shiga makaranta sai ka ce kai laraba ya dacewa in shiga yau asabar sai ka ce a kai ashe ba aiki da canfi bari in shiga makaranta ta asabar shine ma'anan wala taruddu musliman kada ka bari canfi ya hana kai wani abu ko ya saka kai wani abu fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu idan ɗayan ku ya ga wani abu wanda yake kyama falyakul yace Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta ya Allah ba mai zuwa da abu kyaukyawa in ba kai ba wala yadfa'u sayyi'ati illa anta kuma babu wanda yake tunkuɗe mummuna in ba kai ba wala haula wala quwwata illa bik kuma babu abin cancanta babu dubara babu ƙarfi in ba naka ba anan idan kaga wani abu wanda kake tsammani sharri sharri ne to wannan addu'ar ita ake yi ku bani misali misali aha akwai wani abun da ake cewa da ka ganshi sharri ne in ka ganshi to wani sharri zai faɗo maka misallan na dadun namun tasu amma a da akwai misalai da yadda misali yauwa eh akwai tsuntsaye musamman ma akwai wani kuka da yake yi aka ce da tsuntsun ya zo gida ya wannan kuka to sai wani ya mutu ko wani ya haɗa rashin lahiya ana gani da kyau ko ko kun misalin wannan abin da ake gani shu ya wuce a da da an ga faɗi sai a ce to wani gobe wani babban mutum zai mutu na ai asali shi tauraruwan mace suke gani to duka irin wannan in ka gani sai ka ce ka faɗi mi sai ka faɗi wannan addu'ar ana gane da kyau ko wannan shi da kyau وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك تنفي شركا الطيرة شرك وما منا إلا نن وترواية يازو وما منا إلا ويعتريه تنفي شركا كما كواني دقا تكيمو irin wannan canfin yana zo masa walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul sai dai Allah yana tayyar da shi da tawakkali رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود سيدي ياتي كرشم مغنر ابن مسعود فإن شوى وما منا إلا إلا ويعتريه وأن مغنى ابن مسعود ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam maganar manzon Allah shine cewa dai tanfi shirka ne abinda ibn mas'ud yake nuhi irin wannan camfin yana iya zuma mutum a zuciya da kaga wani abu sai ya zo misali irin wannan ƙaiƙan hannun da nake da mutum zai a zuciya shi zai iya zo mishi me zai samu kuɗi zai samu amma to sai mutum ya kokari ya tahiyar da shi ta hanyar me ta hanyar dogaro wali ahmad min hadith ibn amru man raddathu at-tayra man raddathu at-tayratu an hajatihi faqad ashraka duk wanda canfi ya hana sa yin wata buƙatar sa faqad ashraka to yayi shirka ka huto sai kai ido hudu da mujiya kace ka ayo babu sa'a sai ka koma to kai shirka qalu suka ce fa ma kaffaratu zalika to me kaffarar wannan qala sai ce an taqula kace allahumma la khaira illa khairuka ya allah babu alkhairi in ba alkhairinka ba wala tayra illa tayruka kuma babu canfi in ba naka ba wala ilaha ghairukum ba abin jinta da bauta in ba kai ba kenan wannan addu'ar ana fadinta da irin wannan canfin ya zo maka sai ka faɗi wannan وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك أبند أكتي ما تنفي شيني دكنين أبند أمضاك يسا كي أبو أو ردك كويسا كفاسا بس أكو أنا قاين نجوبا ذاك شغا مكرنتا سيكتنا يو لاربا جيسكتش أه تو يو يداتي إي شغا كاي تنفي أنا قاين نجوكم كاهوتو sai jaki ka fara ganin jaki akan hanya sai ka ce kai an ce da mutum ya fara ganin jaki a sahiya to babu sa'a to sai ka koma to wannan kayi canfi ana gane da kyau ko ko ka auri wata mata sai ka ga asara na zo maka sai aka ce maka horar kafa gare ta sai ka rabu da ita to kayi canfi in mai horar kafa yanzu yanzu in zaka aure mai baka kafa ma zaka aurewa ana gane da kyau ko wallahi shine kenan ko kuma yana daga cikin canfi da ake yi idan aka yi ma yaro kyauta ta wata dabba sai dabba ta mutu sai a ce ka a yi kiwo ba ya san shi wannan ya faru da ni lokacin kakanmu na da rai mun je ganin gida sai aka yi daidai yar tumkiyarta ta aihu ta ihe 'yan tawaye ana gani da kyau ko yar tumkiya guda sai na ce a ni ke son tawainiya guda ina son wannan sai aka ce to an baka in ta girma za a ja ta a kai sahiya na wayewa ko da aka tashi itimtiya ta mutu sai aka ce ka wanga yaro ai kiwo baya son shi to wallahi wannan yayi tasiri a kaina lokacin to tun lokacin ni kuma kiwo ya bata raina in dai alamari na kiwo ba na yi ko irin wannan wani na yarin ta mutum ya so yan tantaburu ya sai ce kai ai ni an ce kiwo baya so na ban yi ana gane da kyau ko to wannan shine duka wannan canfi ne na'am fihi masail a ƙarƙashin wannan akwai matsaloli al'ula na farko at-tanbihu ala qawlihi innama at-tanbihu ala qawlihi ala innama ta'iruhum 'inda Allah fadakarwa game da fadin Allah ala innama ta'iruhum 'inda Allah ma'a qawlihi da tare da fadin sa ta'irukum ma'akum asaniya nabiyu nafyul adwa korewar cewa babu wanda isa dawa ma wani cuta asalisa na uku nafiyo attira korewar canfi arrabi'a na hudu nafiyul hama kore hama ma'ana cewa in kaga wannan tsuntsuwar kaga sharri alkhamisa nafiyu safar korewar cewa me ke da suna watan safar wata ne na sharri asadisa na shidda annal fa'la laysa min zalika kasancewar gurin faɗin kalima mai kyau baya daga cikin haka bal mustahabbun bari ma dai abu ne mai kyau za ka yi abu a rana ka sai ka ce to Allah ya sa wannan rana ta kasance ta alkhairi wannan kalima ce mai kyau amma ka yanke kasa an ka ce a wannan ai rana ce ta kaza asabi'a na bakwai tafsirul fa'ali mun samu fassara abinda ake cewa alfa'al ana gane da ke ko a takaice da abinda ake cewa alfa'al shine kyautata zato ga Allah madaukakin sarki kyautar zato ga Allah maɗaukakin sarki sha'iri yake cewa sirru sa'adati husni zannika billadhi qasama alhayata ra'a me yake da suna sirru sa'adati husni zannika billadhi khalaqa alhayata wa qasama arzaka sirri naka samu kwanciyar hankali shine ka kyautata zato ga wanda ya halitta kuma ya raba ya raba arziki shine shine zato ga ga Allah madaukakin sarki mai kyau a hadisul qudsi Allah yace ana inda zanni abdi bi ni ina inda bawa na yi zace ni in zanna bi khairan falah wa in zanna bi sharran falah in bawa na yi mini zaton alkhairi to zai samu alkhairi in yi mini zaton sharri to zai samu sharri kana ta buga baka baka samu suka ce ka ni Allah baya so na to Allah baya son ka zamna haka na Allah baya son ka ana ganin da kyau ko dan ka munanta mawa ka munanta ma Allah zato as-samina na takwas annal waqi'a fil qulubi min zalika ma'a karahatihi la yadurru kasancewar abin da yake darsasuwa a zuciya na canfi tare da mutum ya kyamaci abin baya cutarwa ana gane da ke ma'ana canfi ya zo maka a zuciya amma sai ka kyamace sa wannan baya baya tasiri bal yudhibuhu Allahu bitawakkul Allah yana tahiyar da shi da dogaro at-tasi'a na takwas dhikru ma yaqulu man wajadahu ambaton abinda wanda ya samu canfi zai ce mana idan mutum ya ji yana canfi abinda ya kamata ya faɗa wacce addu'a da ta zo a baya al'ashira na goma a tasrihu bi an na tsirata shirkun an bayyana ƙarar cewa canfi shirka ne alhadiyata ashara tafsiru a tsirati almazmuma mun samu fassarar canfi wanda yake abin zargi a wai ina ƙaramin mikrokin nan laili kusa karar mai kuro kenan in gwada in gaske mu rike to wannan shine karshen babu mai bayani akan akan canfi sai aka shi wanda sai ka cire wannan kenan dan na'am kenan malam yace babu ma jaa fi tanjimi babin da yazo game da bayanin at-tanjim me ake ce ma at-tanjim shi ne a me yake da suna koyon al'amari na koyon ilimin taurari shi ne ake cima attanjim a lokacin a lokacin jahiliya akwai abinda ake cima karatun tauraro to amma su a lokacin su mafi yawanci yana da alaka da sihiri kowanne sarki kowanne babban mutum yana da mai mishi kalatun taurari sai a ce masa tauraruwar ka ta nuna ba cewa yau akwai sharri kenan ka ayi abu kaza tauraruwa kaza ta nuna akwai kaza tauraruwar ka ta nuna akwai kaza ana gane da kyau to irin wannan shine at-tanjim shine ilimin taurari malamai suna ganin ya sha bamban da ilimin taurari na wannan lokacin domin ilimin taurari na wannan lokacin babu tsari a ciki ana gane da kyau babu haɗawa da aljannu a ciki dukkan shi a cikin shi ne ake ilimin mai da suna astronom da kuma ilimin meteo dukkaninsu ta hanyar me dukkaninsu ta hanyar taurari ne ana gane da kyau to malamai suna ganin irin na zamani yanzu baya shiga a cikin shirka sai dai zai iya shiga a cikin shirka idan ya kasance an ƙayyade misali meteo sun duba sai suka ga alamar za a yi ruwa a gobe a nan yamai sai su ce gobe za a yi ruwa a yamai to in suka yi haka to sun yi shirka domin inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaitha yana daga cikin abubuwan da Allah ɗaya ya sani shine inda za a yi ruwa da lokacin da za a yi su da adadin abin da zai sabka kenan kata an cewa za a yi ruwan kuskure ne amma da za a ce ana hasashen ayamai lokaci kaza za a yi ruwa to wannan babu laifi an ce ana menene ana hasashe ba a kayyade ba bit tahdid wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam malam yace babu qala al-bukhari al-imam al-bukhari yace fi sahihihi a cikin littafinsa ƙwala qatada qatada ya ce Allahu hadihin nujuma li talatin wa'annan taurari Allah ya halicce su don abubuwa guda uku zinatan lissama'i don su kasance ado ga sama wa rujuman lishayatin kuma su kasance abin jihar shaidanu da suke hawa sama don su sauraro magana da ake yi a sama wa alamatin yuhtada biha kuma Allah ya halicci tauraru don su kasance wata alama wadda za a rika shiryuwa da ita idan aka bace a cikin daji akwai taurari wanda in aka lura da su suna a wuri kaza za a iya gane can zai kai kaza ko kuma nan ne alƙibla ko abin da ya kama da haka faman ta'awwala fiha ghayra zalika duk wanda ya fassara taurari da abin da ba wannan ba akhta'a yayi kuskure wa adaa nasibahu kuma ya lalata rabonsa na lahira wa takallafa ma la ilma lahu bihi kuma ya dora ma kansa abin da bai da ilimin sa intaha maganar ta kare ta al-Imam al-Bukhari ita mikir suna Qatada radiyallahu anhu wa kariha Qatadatu ta'allum manazil al-qamar Qatada ya karhanta koyon manazilin kamar masabkan wata kalima ta kariha a wajen magabata tana zuwa mafi yawanci da ma'anan at-tahrim kinan wa kariha qatada ay wa harrama qatada ta'allum manazilil qamar wa lam yurakhis ibn uyayna fihi ibn uyayna bai sauki ba game da wannan zakarahu harbun harbun ya ambaci wannan maganar anhuma da gare su kini shi rawaito wannan maganar wa rakhasa fi ta'allum al-manazil Ahmad wa Ishaq sun yi sauki game da koyon masabkan wata irin ilimin astronomy Ahmad wa Ishaq Imam Ahmad da Imam Ishaq sun yi sauki game da koyon wannan wannan shine dalilin masu malaman da ke cewa irin ilimin watanni da ake a wannan zamanin wanda babu sihiri a ciki ya halatta domin an samu imamu ahmad da imamu ishaq duka sun suna ganin sauki da kuma halaccin yin haka idan dai ba a hada da mi ba ba a hada da sihiri ba وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يدخلون الجنة نوع متني غدا أكو باسا شغاء الجنة مدمن الخمر وان دي دوما أكن شنجيا wa qati'ur rahimi da kuma wanda ya yanke zumunta wa musaddiqun bis sihiri da kuma mai gaskata sihiri rawahu ahmad wa ibn hibban fi sahihi kina wa'annan mutanen ba sa shiga aljanna ana gane da kyau ko sai dai biyun ana nuhin at-takhlidu ko kuma me yake da suna at-takhlidu al-mu'aqqat kun san shiga wuta dawama a wuta kala biyu ne akwai at-taqlidul abadi akwai at-taqlidul muaqqat akwai dawama ta hal abada dawama a wuta ta hal abada ita wannan ta masu shirka ce at-taqlidul muaqqat dawama ta wani lokaci kayyadadde su kuma ta wanda suke da tauhidi ne zunubin su ya kai su ina ya kai su wuta irin mashaya irin masu yanke zumunta in suna da tauhidi ana ba za su shiga aljanna ba ana nuhin ai mubasharatan ai la yadkhuluna aljannata mubasharatan illa ba'da mururi illa ba'da mururin nar ana gane da kyau ko ba za su shiga aljanna ba kai tsaye sai sun biya ta wuta daga ciki mai yanke zumunta ba zan ƙara zuwa gidan wani ba ba ni ba wani ana gane da kyau ko na'am sai ya sai an biya ta wuta ba su gane mai kirki ba a sa shi a wuta a hudo shi eh mana a hadisi manzo Allah ya ce ya kuruju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dharratin min imani duk wanda yake da imani ko da da kwayar zarra ne to ba zai dawoma a wuta ba wani lokaci za a hudo shi ana gane wannan shine muhimmancin tauhidi in kana da shi ba za ka dawoma a wuta shi kuma shan giya ba shirka ba ne katse zumunta shi ma ba mai ba shirka ba ne gina wannan shi ne ke a takaice dai dawama ga shan giya lahi ne mai girma sosai wanda daga cikin abin da jina maka girman lahi shi ne in mutum ko da mutum an sa shi aljanna ba zai sha giyar lahira ba ba zai sha giyar aljanna ba in ka mutu kana shan giya ba za ka sha giyar aljanna ba shi ne irin mala alkali ce shi in an je aljanna harkar abin da zai fara sha shi ne giya ya ce don me yasa ya ce don saboda ita abin taba sha ba a nan duniya wallahi kuma yana da gaskiya yana da gaskiya ni ma dai ina jin ita zan fara dan kwankwada yanzu ya lamarin yake ko da yake ba ɗaya ba ce da ta duniya go me yake da suna a ta duniya mai Allah ya ce a cikin suratul waqi'a ya Allah ya ce aha yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha kun ji bambancin ita ba ta sa ciwon kai ta lahira ta nan duniya ko in mutum ya kare ciwon kai zai kuma tana sa mutum ya amai ko ya ta zagin mutane ya ta zagin iyayen shi to ta aljanna ba ta sa wannan kuma ta duniya an ce ba ta daɗi ko ban taɓa sha balle in sani an ce ana sha ana matse huska to ita kuma ta aljanna akwai daɗi gare ta fihi masa'id Allah ya kai mu aljanna amin amin kadai ba ta isawa al'ula na farko alhikimatu fi khalqin nujumi mun ji bayani hikimar da ta sa aka halicci tauraro asaniya na biyu ar-raddu ala man za'ama ghayra dalika raddi ga wanda yi ikirarin kishiyar haka na cewa wannan ba shi kadai bane manufa ta halittar taurari as-salisa dhikrul khilaf fi ta'allumil manazil ambaton sabanin da aka samu game da koyon ilimin masabkan wata ko ilimin taurari arrabi'a alwa'idu fi man saddaka bi shay'in min as-sihr mun ji alƙawari na azaba da aka yi ga wanda ya gaskata wani abu na sihiri walau arafa annahu batilun ko da ko a ce ya san da cewa me yake da suna banna ce shi sihiri banna ce shi sihiri layi ne babu ma ja a filistisqa'i bil anwa'i babin da ya zo game da alistisqa neman shayarwa bil anwa'i ta hanyar mai yake da suna taurari su ne al'anwa wa ƙaunin ta'ala wata ja'alo na rizkakun annakum tukadibun kuma kuna sanya arzikinku ga wanda ba shi yake arzita ku ba annakum tukazzibu a innakum tukazzibu lalle ku makaryata ne wa an za mu ji dalilin sabkar wannan ayar wa an abi malikin al-ash'ari radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amri al-jahiliyya abubuwa guda hudu a cikin al'ummata ma'ana abubuwa guda hudu da al'ummata suke yi min amri al-jahiliyya yana ɗaya daga cikin al'amurra na mutanen jahiliyya na'am ya ce la ya hunna kuma ba za su bar waɗannan abubuwan ba alfahru bil ahsabi shine alfahari da dangantaka wa ta'anu fil ansabi da kuma sukar kabila sukar dangantaka ana gane da ke ku abinda ake ne mutum ya zo yana alfahari a aimu ne mu ne katsinawa mu ne masu kaza mu ne masu kaza ko kuma mu ne gobirawa mu ne masu kaza mu ne asalin mu larabawa ne ko ko kuma wannan su ce a mu ne zabarmawa mu ke da kaza mu ke da kaza to wannan shine al-fakhru bil ahsabi wa ta'anu fil ansabi shi kuma sune shine sukar dangantaka ma'ana sukar kabilar wasu ce ka ai zabar mawa mashaya ne a jero suka gani kowa na da na da wurin shan shi kowa su yake yi ko a ce mutanen loga kaza ana gan da ke ko ko kuma a ce a ai arawa matsafa ne kowa da tashi doguwa ana gan da ke ko to dukkanin shi dukkanin wannan bai dace ba wanzu Allah ya ce yana daga cikin al'amari na jahiliya duk mai yawan wannan to jahili ne walistisqa'u bin nujumi da kuma neman shayarwa da taurari ma'ana a ga tauraruwa kaza tun da wannan tauraruwar ta hoto to za a yi ruwa wanniyaha da kuma anniyaha shine kuka akan mutuwa ihu akan mamaci an maka rasuwa sai kai ta kuka kana daga murya dalilin wannan mutuwar da aka maka wa qala yace anna'ihatu idza lam tatub mai kuka game da mai ihu idan an yi mutuwa idza lam tatub idan bata tuba ba qabla mautiha kahin mutuwarta tuqamu yawm alqiyama za a tsayar da ita ranar alqiyama wa alaiha sirbalun min qatiranin tana sanye da sirbal min qatiran ana gan da ke tana sanye da me yake da suna wando na qatiran qatiran shine kwalta ana gane da ke ku an san kwalta ko to za a sanya mata wando na kwalta ko zane na kwalta wa dir'un min jarabin da doguwar riga ta aljarab aljarab wata cuta ce wadda in ta samu mutum zai cuta ce ta kaikai wadda in ta samu mutum kamar mai cutar kazuwa zai ta susar mi zai ta susar shiki to haka za mai kuka idan an yi mutuwa haka za ta tashi an kawo mace ne min babil galaba don mafi yawanci mata suke irin wannan koke-koken wayo ni wayo kaina an yi ka zama mutumin lalace katangar mu ta faɗi ana gane da ke ko to wannan shine mafi yawanci mata ke yi da a lokacin jahiliya su iya darajar ka iya kukan da za a baka ba lokacin jahiliya ba har yanzu ni a jarida kwanan nan na ga bbc ne ko dw wata bidiyo sun nuna yanda wani gari na manta wani gari ne wajen angola ne ko ina ne cikin garuruwan da ya afirka yanda kasuwar masu koke-koke mamata ta tashi kun gane ma'ana yanzu kasuwarsu ta tashi me ma'anan kasuwar ta tashi ana yawan ɗoko hayarsu don yawan mace-mace da ake yi idan aka ma mutum mutuwa sai ya ɗoko wanda za su yi mamamacin shi kuka su zo su aikin su kawai shine su zama su ta girka kuka har hira ake da suna biyan da ake musu na ya danganta daga awoyin da za su yi in awa kaza ne za su yi ga abin da za a ba su in kwana kaza ne za su yi ga abin da za a ba su zo su ta ihu suna faduwa suna zuwa majikin su kasa to har yanzu ana yi to wannan al'amari na jahiliya kuma haramun ne ga ukubar mai yi za a sami shi riga ta narkakkiyar kwalta wando na narkakkiyar kwalta da kuma riga ta mai yake da suna cutar kazuwa rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية manzon Allah ya sallatar muna sallar asuba a Hudaybiya ala ithri sama'in kanat min al-layli bayan ruwan sama da aka yi da dare falamman sarafa lokacin da manzon Allah ya sallami sallah aqbala ala nasi ya fuskanto ma mutane fa qala sai ce hal tadruna madha qala rabbukum har kun san me ubangijinku yace ana gani da kyau ko qalu suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo su suka yi sani qala yace asbaha min ibadi Allah ya ce wasu daga cikin bayuna sun wayi gari mu'minun bi masu imani da ni wa kafirun wasu kuma sun wayi gari suna masu kafirce mini fa amma man qala amma wanda yace mutirna bi fadlillahi amuna ruwa da falalar Allah wa rahmatihi da kuma rahamarsa fadhalika mu'minun bi to wannan shine mai imani da ni kafirun bil kawkab wanda ya kafirce ma taurari wa amma man qala amma wanda yace mutirna bi nau'i kaza wa kaza an muna ruwa ne dan saboda tauraruwa nau'i kaza tauraruwa nau'i kaza da ta bayyana fadhalika kafirun bi to wannan shine kafirce mini mu'minun bil kawakib yi imani da al kawkab yi imani da tauraruwa ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال ba'duhum kuma dangane da wannan ne wasu sashen suka ce laqad sadaka nau'u kaza wa kaza kinan a hadisi na ibnu abbas da yazo da irin wannan riwayar shi a ciki an samu ƙari qala ba'duhum laqad sadaka nau'u kaza wa kaza dalilin da yasa manzo Allah ya faɗi wannan maganar shine wasu mutane ne suka ce ai an yi ruwa ne laƙar sadaka nau'u kaza wa kaza ai tauraruwa kaza da kaza ta yi gaskiya dalilin hitowar ta ne aka yi ruwan sama فأنزل الله هذه الآيات سي الله يسبكد وانا آيوين فلا أقسم بمواقع, بمواقع النجوم أي أقسم بمواقع النجوم وانا اللام زائدات لا حكم لها كنا أقسم بمواقع النجوم إنا رنسوا دا مسبكا توراري وإنه لقسم للي وانا الرنسوار rantsuwa ce mai girma lau ta'lamuna da a ce kun sani kenan wa innahu laqasamun azimun lau ta'lamun rantsuwa ce mai girma da a ce kun sani innahu lallai shi laqur'anun karimun alqur'ani abun karantawa ne mai karanci fi kitabin maknun yana a cikin wani littafi wanda yake kiyaye shine lauhul mahfuz la yamassuhu illa almutahharuna babu mai taba wannan lauhul mahfuz kin in ba almutahharu na masu tsarki nan an samu sabani tsakanin malaman tafsiri da aka ce la ya masuhu illal mutahharuna la ya masuhu alha'u damirul ha ya'udu ila allahil mahfuz ko kuma ya'udu ila alquran domin ana an ce innahu laqur'anun ku qur'ani aka fara kawowa sai aka ce fi kitabin makunin a cikin littafi yana a cikin wani yana a cikin lauhul mahfuz to la yamassuhu illa almutahharun ba mai taba shi shi alqur'ani ko kuma allal lauhul mahfuz kin ana gane da ke ku wa'inda suka ce ba mai taba shi ai shi alqur'ani sai masu tsarki shine dalilin su cewa ba a taba alqur'ani sai da arwalla ana gane da ke ku wanda kuma suka ce illal mutahharun damirun ya'udu ila lauhil mahfuz sai su ne suka ce a'a allahul mahfuz ne aka ce ba mai taba shi sai mala'iku tsarkaka sai suke ganin kenan idan baka da arwalla babu lahi dan ka taba alkur'ani ba zan ko ana gane da kyau ba kuma wannan magana ita fi inganci domin ka'ida a wajen malaman usulul fiqh suke cewa ad-damiru ya'udu ila aqrabi madhkurin ad-damiru ya'udu ila aqrabi madhkurin idan aka faɗi abubuwa guda biyu sai gaba wani domiri ya zo wannan karatu ɗaliban ilimi za su iya gane shi sai domiri ya zo to shi domirin ana maida shi zuwa ga abin da ya fi kusa da shi ne yanzu domiri na laye masuhu zuwa ga allallahul mahfuz wa kusa ko zuwa ga ƙur'ani lahul mahfuz innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun shine lahul mahfuz la yamassuhu kina ha'un ay la yamassu lahul mahfuz la yamassu lauhal mahfuz illal mutahharun sai masu tsarki ana ganin da kyau ko tanzilun min rabbil alamin shi alqur'ani sabkakken littafi ne daga ubangijin halittu afa bi hadal hadisi antum mudhinun shin game da wannan labari ne na alqur'ani antum mudhinun ay antum mukazzibun kuke karyatawa shine mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun kuma kuna sanya arzikin da Allah yake yake arzuta ku da shi kuna sanya sa ga wanda ba shi yake arzuta ku ba annakum tukadzibun lalle ku makaryata ne ai innakum mukadzibun lalle ku makaryata ne wannan shine kenan dalilin sabka wannan ayar cewa dalilin kaza ne aka yi ruwan sama kenan shirka ne ba sa kuna gane da kyau ba misali akwai wani abu da mutane suke yi da an ga me yake da suna girgije ya hoto a wuri kaza sai a ce kai wannan girgijen ba mai ruwa bane shirka ne ko a ce kai wannan girgijen shi yayi sai yayi ruwa shirka ne kana aika ce dai muna tsammanin wannan girgijen yayi ruwa dan ya hoto a wuri kaza wannan babu lahi tunda muna tsammani kace ko baka sa jazmu ba baka baka baka ba da tabbaci ba fihi masail a daga kashin wannan akwai masaloli al'ula na farko tafsiru ayatul waqi'a mun samu tafsirin ayar da take a cikin suratul waqiya asaniya na biyu zikrul arba'i allati min amril jahiliya an ambata mana wasu abubuwa guda hudu wanda suke daga cikin aikin jahiliya asalisa na uku zikrul kufri fi ba'dha an ambata mana cewa wasu daga cikin wayannan abubuwan kahurci ne arabi'a na hudu anna min al-kufri ma la yukhriju min al-millah ko anil millah akwai kahurcin da baya hudda mutum daga musulunci ana gane ke ku irin wannan abubuwan na canfi da irin cewa ai dalilin kaza ne aka yi ruwa duk wannan kahurci ne wanda baya hudda mutum daga musulunci alhamisa na biyar qawluhu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi bisababi nuzulin ni'ma dalilin sabkan nema as-sadisa na hudu at-tafattun lil imani ay at-tanbihu at-tafattun lil imani fi hadha al-mawdi fadakarwa da cewa ana jarabta imanin mutum a cikin wayannan wuraren at-tafattun yana yana zuwa da ma'anan at-tajriba yana iya zuwa da ma'anan at-tanabbu yana iya zuwa da ma'anan al-hadaka ko kuma mai da suna faɗakarwa ganewa ko kuma jarabtawa asabi'a na bakwai at-tafattun lil kufri fi hadha al-mawdi faɗakarwa game da cewa akwai kahurci a cikin irin wannan wuraren asamina at-tafattun li qawlihi ay at-tanabbuh ko at-tanbihu li qawlihi faɗakarwa game da fadin sa laqad sadaka nau'u kaza wa kaza التاسعة نترى إخراج العالم للمتعلم المسألة yana daga cikin nau'i ko dubaru na ilmantarwa ikhrajul alimi lil muta'allimi malami ya hutar ma dalibi al mas'ala bil istifhami ya hutar masa da wata mas'ala ta hanyar tambaya an ha game da ita li kauli domin fadin sa atadruna ma za qala rabbukum shin kun san me ubangijinku yace kun ga kun san me ubangijinku yace shin ka san me yake sa kaza kaga ka tambayi shi ba dan ya baka me ba amsa sai dan ka jayo hankalinsa zuwa ga me zuwa ga ya saurari abinda zaka faɗa masa al'ashiratu na goma wa'idun na'iha mun ji alƙawali na azaba da aka yi ga wadda take kuka take ihu idan an yi mutuwa ko ga wanda yake ihu idan an yi me idan an yi mutuwa ɗan magana suka ce ba a magani ba a maganin mutuwa da kuka ba na kukan da za ka yi baya maganin me baya maganin mutuwa ba zai mai domi ba mamaci ta'aziyya ɗabi'a ce ta musulunci ko mu ce sunna ce ka yi mamutun ta'aziyya idan me idan ya samu rasuwa amma ba tare da kuka ba ko faɗi manguna wanda ba su dace ba kenan sunna ce yin ta'aziyya yana ɗaya daga cikin akwalikin alimamu shafi yake cewa inni u'azzika la anni ala tama'in min alhayati walakin sunnatu ad-dini famal mu'azza bi baqin ba'da sahibihi walal mu'azzi wa in asha ila hini yace idan ana ma mutun ta'aziyya a musulunci wai ba ana mishi ta'aziyya bane dan saboda watan wanda ya mutun ya komo domin shi wanda yake yin ta'aziyya da wanda ake yi ma ta'aziyya gaba ɗayansu ba za su yi saura ba ma'ana daga ƙarshe su ma za su bi wanda ake wanda ya mutu ba san ko ana gane da kyau ba da kai da kake ta'aziyya da kai da kake karɓan ta'aziyya ku dukkan ku za ku bi wanda ya mutu wanda dalilin shi ake ta'aziyya a sai babu ina tsammanin lokaci yayi ko lokaci ya nan ya kamata mu dakata na'am kalima guda da kake tambaya akai na'am tafaddal eh jir'un min al-jarab ko min jarab eh shine doguwar riga ita ce dira jarab shi kuma shine wata cuta ce wadda in ta samu mutum zai ta kirta jikinsa kamar cutar kazuwa misali mutum ya ta kirtar jiki to irin wannan riga za a sama mutum ma'ana da riga ta kaikayi ana gane da kyau ko shine aljarab na akwai mu tambaya alaikum assalam wa rahmatullah na aha نعم a baya nuna ai shi inda inda inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaje ba wajen lauhul mahfuz bane yaje wajen Allah madaukakin sarki ne yaje ba a taba ji a hadisi ba inda manzo Allah yace ya ga lauhul mahfuz ko ya ga Allah dukkanin shi ba a samu ko guda a ciki ba shi kuma lauhul mahfuz akwai mala'iku na musamman masu kula da shi wannan shine kenan lalle akwai sabani su tsakanin malamai game da wannan ayar amma idan zaka bi ka'ida ta usulul fiqh wannan me yake da suna magana ta ta biyu ita ta inganci cewa ad-damiru ya'udu ila aqrabi mazkurin ma'ana lauhul mahfuz kin shi ake nuhi kenan qur'ani ko baka da arwala kana ya dokan shi kuma a hadisi karara ba a taba ji inda manzo Allah ya ce ba dokan qur'ani sai da arwala amma da tsarki wannan ya tabbata mai haila ba ta dokan mi qur'ani ba wai dan ba ta da arwala ba sai dan ba ta da menene akwai bambanci tsakanin arwala da tsarki ana gane da kyau ku yanzu misali in kai hutsari baka wanke ba sai a ce baka da me baka da tsarki kai hutsari ka wanke baka yi arwalla ba za a ce baka da arwalla amma kana da me kana da tsarki ana gane da kyau ku wannan shine kenan a eh najasa ta taba mutum ita najasa in ta taba mutum ba a cewa baya da tsarki sai dai ya wanke wurin yanzu misali kayi arwalla zaka kaka mu hanya zaka zo masallaci sai ka fada gota ko kuma kafarka ta zurma cikin wata gota yanzu in ka hutu arwalla zaka sake ko wanke kafa ne zaka zo kai sallah a yawa wankewa zaka yi ana kun san najasa kala biyu ce akwai alhadas akwai alkhabas najasa ta alhadas ita ce mai hituwa daga jikinka hutsarin da ya huto daga jikinka shine in shine in kai kana da kana da baka da tsarki amma hutsarin da samun ka ne yayi shi wannan ba a ce ma baka da tsarki sai dai wurin nan da inda ya samu za a ce bai da mi bai da tsarki in ka wanke kuma shikenan yawwa ba za ka sake a rawalla ba kun san lokacin muna yara ni ma daga baya na gane wannan lokacin muna yara in za mu je masallaci akwai wasu makwabtanmu da suke zub da gwarolo bakin kofa to in muna ta yi sai a yi ta hada sai mutanen anguwa su yi ta hada suna zub da mutane hutsari bakin kofa mutane shi sun hito da arwallah su karima mutane su karima mutane arwallah me ake yi su karima mutane arwallah a takawa wanda wai mutum zai yi shine ana nuhin ya karima to kun ga wannan kuskure ne hitsari in dai ba da gare ka yi hito ba najasa in dai ba da gare ka ta hoto ba ta lalata maka me arwallah sai dai inda ta same ka kame ka wanke ana gane da kyau ko masha Allah wannan shine kenan akwai wata tambaya mun samu ziyara ta kai tsaye ga daga ɗaya daga cikin yan uwa Dr. Suleiman hafizahullahu ta'ala ina ga yana da kyau doctor ya dan sharrafa mu da koda minti biyar na wata nasiha tafaddalu akramakullah la la tafaddalu tafaddalu sayyidi Masha Allah. Ah, bismillah.
أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kaddara mana haduwa a wannan waje eh alal haqiqa ban ban so in ce komai ba hasali ma ban zo ba dan in ce komai kawai dai eh nazo da ni ma dai dan fa'idanta da abubuwan da malam yake fada da yake karanta su da mu insha Allah ta'ala to amma malam ya ce sai an ce wani abu kuma ga lokacin sallah yayi kenan ba dole sai an ce komai ba kawai sai dai mu ƙara ima junanmu adda Allah subhanahu wataala ya ƙara tabbatar da mu a bisa wannan hanya ta addinin musulunci Allah kuma ya ƙara tabbatar da mu a bisa hanya ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama malam kuma kamar yadda muka sani ko da yaushe ana kokari ana faɗi tashi wajen karanta su da al'umma wannan wani yauni ne mai girman gaske wallahi wannan ba kowa zai iya gane cewa wani aiki ba ne wanda yake da wahala sai wanda yake cikin abin saboda ko kana malami to ba kowa bane Allah subhanahu wataala yake ima gamdakatar ya samu lokuta da zai a ce mafi yawan lokutan shi kawai shi na al'umma ne to alal haƙiƙa wannan ko malamai wanda suke karanta suwa ba kowa bane Allah subhanahu wataala ima wannan baiwa to kuma irin su malam ba abin da suke bukata daga mu saboda mu dai mun san ba za mu iya biyan su ba babu wani abu wanda yake karanta su da kai babu wani abu da zaka iya da zaka iya mushi a ce ka biya shi hatta shi yasa annabawa da suke zawa sai qul la as'alukum alaihi ajra ba ma tambaye ko wani lada saboda dama ba iya biya zaka yi ba kawai kai da su addu'a ne zaka musu Allah subhanahu wataala ya tabbatar da su Allah subhanahu wataala ya alfafe su ya kara musu alfin gwiwa Allah kuma duk wani abu da zai zo ya shagaltar da su ya duke su da kan wannan hanya Allah tun kuɗe musu kuma mu yi fata Allah subhanahu wataala ya hore mana a ce yau mu ne za mu ringa ɗaukan yau ne su malam yau a ce mutumin da ya watsa da duk wani abin da yake ina da yakinin cewa malam bashi da wata alaka ta karanta suwa ko ta wani abu kawai al'amuran shi al'umma ne ya ba hatta da wanga turne da yayi a cikin ƙasa na tabbata cewa wanda yake da irtibadi da wasu abubuwa ba zai iya yin shi ba ma'ana ke na wannan kiran maka cewa gabaki ɗaya don lokutan da malam gare shi kawai na al'umma ne to mu kuma yau wannan al'ummal yau in Allah subhanahu wataala ya ba mu wata dama menene zamu yi ma wa'annan malaman namu menene zaka ki gani zaka iya yi musu bayan ka musu addu'a to gaskiya wannan abu ne wanda yake da yauni yake da muhimmanci kwarai da gaske shi yasa za ga kasashe wa'inda kasashe na larabawa wa'inda suke wannan yan addini za ga yadda malamai masu karantarwa suke da mahimmanci su hatta da mai ake cewa karantarwa da suke majalisi majalisi da suke da to wannan a ƙalƙashin hukuma ne yake hukuma ta san da su ta san da wannan majalisin ta san da abubuwa duka da ake gudanarwa sannan za ga wasu yauninsu mafi yawa akan gwamnati ne ma yake saboda an san abin da suke yi wannan yana daga cikin ayyukan da Allah subhanahu wataala ya dora ma hukumomi mutane suna tunanin cewa kawai ita gwamnati in ta zo ta kawai ta yi abubuwan da suka shahi al'umma ne na yau da kullum a yi ministry ta kaza minister ta abin da ya shahi tsaron ƙasa minister ta wane ne amma kaga ba minister ta da'awa to yana daga cikin aikin da Allah ya dora ma hukumomi amma kuma Allah ya aiko wasu waɗanda su ne suka sa kansu ba wani ya sa su ba ko ba komi ake ba su ba kawai don su sirke wannan yaunin to kaga waɗannan mutane ne waɗanda suke da matsayi kwarai da gaske a cikin al'umma su ne jagorori saboda babu wani abu da yake gyara al'umma a duniya ga baki ɗaya kamar ilimin addini wallahi duk al'ummar da za a ce maka yau babu masu karanta da su to an shiga uku bal al'umma ce ma wanda za su yi rayuwa rayuwa za ka ce ta fita dabbobi shi ya sa muhammad zala ke cewa duk ranar da aka bar karantaswa shine wa'azi kira da aiki na kirki hani da abin da yake na banza to wannan an shiga uku allah subhanahu wataala zai yi watsi da al'umma to kaga wannan yana daga cikin ayyuka da ya kamata a ce mun ba su muhimmanci wa'innan malumman da Allah subhanahu wataala ya yassare mana su suka zamna suka ajiye komi kawai suke kula da tarbiyyar mu da abin da ya shahi addinin mu ba ho kansu bane suke ma mu ne suke ma yau malumai sun ga dama kowa sai ya koma gidan shi zai zamna in dai shi dan kanshi ne in dai dan kanshi ne to ya san yadda zai ya hudda kanshi to amma so yake al'umman ma sai ta gyaru al'umman ma sai ta gyaru kaga in ka dauka shi yasa zaka kenan babu wani wanda yake soma al'umma alkhairi a duniya kamar malami musamman malami mai karanta suwa so yake kowa sai ya zama mutumin kirki kai kana tan kana sha'aninka amma shi kawai rayuwar ka yake kallo ya kana da wani abu so yake sai ka gyara bayya so ka je ka iske Allah a cikin matsala to shi yasa zaka ga a irin wa'inga majalis Allah subhanahu wa ta'ala yake sabkar da albarka da rahama kamar yadda manzo Allah yake faɗi babu mutane da za su taru a irin wannan wajeje saboda mi saboda girman wannan wajeje da kuma abin da ake yi ubangiji subhanahu wa ta'ala mala'iku yake saukowa sannan Allah ya sauko rahama wannan mala'ikun in sun koma sai sun gaya ma Allah mun bar bayinka suna kaza ba dan Allah bai sani ba dan su karfafa gwiwa akan muhimmancin abin da ake yi shi yasa manzo Allah yake kiran wannan wajeje da raudatun min riyadil janna shine wani jardan ne daga cikin jardan ta aljanna hadisi ne hasan manzo Allah yake cewa in kun huce ga wasu jardan daga cikin jardan na aljanna ku tsaya ku yi kiyo ma'ana ku tsaya ku zamna ku sha ruwa a wannan jardan in ku sha inuwa in akwai wasu ƴan itatuwa ku dan tira ku ci sai masahabbai suka tambaye manzo Allah suka ce manzo Allah ina ne jardan ta aljanna manzo Allah ya ce duk wajen da ake karanta suwa hilaquz zikr wajen karanta suwa wajen ambatan Allah wajen koya addini to nan kuma wajen koya tauhidi ne shi kuma tauhidi shine gadan bayan addini duk yanda mutum yake sallah yake azumi yake zakka to in dai akwai matsala a addini to shikenan shi addini gaba kide yana yana yana zama ne akan akan tauhidi ma'ana shi shine foundation don aka ce maka babu babu tauhidi to kaga babu addini to shi yasa babu abin da zamu yi masu malam wallahi sai dai addu'a shi yasa wallahi Allah yana gani irin wa'annan malaman namu ni dai ina sasa a cikin addu'ata kullum ina addu'a Allah alfafe su wani lokaci tsaya ma nake in yi tunani akan jadawalin malam in ga wai tunani nake ni dai alal haqiqa na san bana iya ba wannan alal haqiqa saboda duba da wasu abubuwa ko kuma rauni ko kuma dai tawfiki ne Allah subhanahu wataala bai duk yanda kake wani abun sai ka same shi kamar kamar yanda ake ne tsakanin sahabban manzon Allah da Abubakar kowa yana so yi aikin alkhairi to amma akwai wanda Allah ya zaba wanda su bayan da za ka isko su duk yanda kake so sai kullum sabai sai sun waye gari sai sun ga abubakar ya ya shiga gaban su to wannan kuma zaba ce daga Allah subhanahu wataala kenan wanda kaga Allah subhanahu wataala ya mushi wannan baiwal to ba karamin abu bane wanda zai dau lokacin shi gabaki ɗaya ba al'umma to muna fatan Allah subhanahu wataala ya karfafi malam Allah subhanahu wataala ya sa albarka a cikin rayuwarsa Allah subhanahu wataala ya sa malam ya zamanto taskaci ga wannan ƙasa tamu ga ma Afirka da duniya baki daya muna ta fatan Allah subhanahu wataala ya sa albarka a cikin iyalan malam a cikin dukkan al'amura nashi wannan da'awa Allah subhanahu wataala ya sa albarka a cikin ta mu almajiran malam muna fata Allah subhanahu wataala ya sa mana albarka ya ba mu iko da duk abin da muke ji ya sa kuma mu ringa ƙoƙari muna taimaka ma wa'annan malaman namu ta duk hanyar da da muka samu Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka dukkan wani tashin hankali da muka ji ubangiji subhanahu wata'ala ya kama na saukin shi shugabannin mu Allah subhanahu wata'ala ya alfafe su Allah ya taimake su Allah inganta musu niyoyin su Allah subhanahu wata'ala ya ba su abakan shawara mutanen kirki sabanin hakan Allah subhanahu wataala ya kare su sauran kasashe na duniya da ake tashin hankali musamman kasashe makwabta namu Nigeria Mali da sauransu Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya ya kama na karshen wannan tashin hankali ƴan uwan mu jami'an tsaro sojoji wanda su ma ko da yaushe alal haqiqa gaskiya muna kira a ringa sa su addu'a wa'in ga bayan Allah wallahi ko su wa'innan babu wani abu da za ka iya biyan su idan ka ɗauka hatta da ƙasa ba wani salari take ba su ba wanda mutum zai ce zai yi rayuwa yadda yake so alhali kuma mutum suna rayuwa ne a bisa hisabin ransu yau in ka huta baka da tabbas in ka dawo ko baka dawo ba to wannan ba abin da suke bukata a gare mu sai addu'a muna fata Allah subhanahu wataala ya karfafe su Allah ya ƙara ba su kariya waɗanda suke daji suke kula da mu muna nan muna barci muna gudanar da al'amuranmu amma su suna nan sun ba da ransu akan tsare mu Allah subhanahu wataala ya karfe su Allah ya kare su ya dawo da su lafiya Allah subhanahu wataala gabaki ɗaya sa mana albarka ya biya mana bukatoti masu al'ayyani bukatotu mun alkhairi tabarin hakan Allah subhanahu wataala ya kare mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرم كرم